الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin uku ga watan sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan biyar shekara ta da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdul gani ibn abdul wahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata ziyara ziyara ya kamata ka kira duk lokacin da baka takura ma shi wanda aka ziyarta duk lokacin da aka san akwai tsanantawa ga shi wanda za a ziyarta to baya dacewa na'am
biya ka da ya biya ka kuma da polis wannan polis din ka kai kan da kai a wani shi ko kuma
to ai ba shi wanda ya biya ba kai da ka biya da sanular ka kai ne aka ba ba shi bane aka ba ba shi bane aka ba ku gane akwai bambanci wannan mutum ne akan kawo musu takardun wuta ya biya idan ya biya da wannan layi na shi za a ba shi gonisa wannan in ya biya maka ka biya shi kudin haƙƙin shi ya biya maka wannan duk abin da aka ba shi na shi ne ba naka ba ne ba in kana so a baka ka biya da layin ka lokacin da mutum ya aikata abin da bai dace ma shari'a akan kuskure ko akan rashin sani to wannan abin da ya samu ta hanyar wannan kasuwa wadda ba ta haramta ba wadda ba ta halatta ba wannan abin da ya ci ya ci halal illa kasancewar sai a kori gaba kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa game da al'amarin riba faman sha'ahu mau'izatu min rabbihi fantaha falahu ma duk wanda ke mu'amala ta riba wa'azi ya cin masa cewa ubangiji ta'ala ya haramta riba ya san da haka ya hannu ubangiji ta'ala ya ce ya cancanci duk abin da ya gabata don haka duk abin da mutum ya aikata akan rashin sani akan kuskure to ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe masa sai dai dama abu ne sananne duk mu'amalar da za ka yi to ka yi kokari ka tambaya menene hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan al'amari kada ka kari gabanka ka aikata sai ka san menene hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala na'am kamar mi abin da kake tambaya menene hukuncin sake yin jami'in wata sallah ta daban a masallacin da ke da liman ratibi duk masallacin da yake da liman ratibi wannan an karhanta bayan an gama sallah wata jama'a ta zo ta kabbara sallah su yi jami'i an gane ko in me yasa aka karhanta haka dan kada a buɗe wata ko dan a toshe wata kofa ta ɓanna saboda kada a samu wasu su ringa kwancin su sai bayan an gama sallah sannan su zo su sake jini amma in har babu sakaki akan haka dace ne aka yi to babu laifi wasu in sun zo an gama sallah suna iya sakewa amma mai da haka al'ada wannan kwata-kwata baya halatta domin musulunci addini ne wanda a kullum fama famar da yake shine haɗa kan jama'a ba raba kansu ba don haka aka karhanta duk masallacin da ke da limamin ratibi in an gama jam'i wasu jama'a su zo su sake yin jam'i to an karhanta haka an ki amma in sun yi sallah ta inganta an gane ko kenan haka yin haka yau da gobe wannan baya dacewa amma in har ya kama an riga an gama kun dan samu jinkiri wani abu ya jinkirtar da ku to ba laifi kuna iya sakewa amma kamar masallaci wanda yake na kan hanyar matafiya kamar masallaci na tasha da na kasuwa da sauransu to wannan damar masallaci ne wanda wannan su zo su yi sallah wannan su zo su yi sallah wannan su zo su yi sallah su yi gaba matafiya to wannan shi babu laifi amma duk masallacin da aka keɓance shi aka masa limamin ratibi to baya dacewa wasu jama'a su ringa kwancin su sai bayan an gama jam'i sannan su su zo su yi tasu a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ne cikin kitabul shihad mun tsaya karshen hadisi na 415 hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa urittu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma uhud wa ana ibnu arba'a asharata sana falam yujizni abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa a ranar yakin uhudu an bujiro da ni ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sojojin da za su fita wannan yaki lokacin suna defule gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai aka bujiro da ni a cikin waɗanda za su fita wannan yaki a lokacin nan ya ce ina ɗan shekara sha hudu falon mishizni ya ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallama bai halitta mun fita yaƙi a wannan lokaci sai ya ce wa urittu alaihi yawmal khandak a ranar yakin khandak ya ce an koma bujiro da ni ga maza Allah sallallahu Alaihi wasallam wa anabun hamsa asharata ina ɗan shekara sha biyar fa'ajazani maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya halitta mun fita yaƙi. Yaƙin Uhudu a magana wadda take mafi rinjaye ya kasance a shekara ta uku da hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam. A shekara ta uku da hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wasallama aka yi yaƙin Uhudu. wanda yakin uhudu yana daga cikin manya-manyan yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa kuma yakin uhudu yaƙi ne wanda Allah ya jarraba wato muminai domin wani kuskure da suka yi kuma kai tsaye ubangiji ta'ala ya turo saƙon gafarta musu wannan kuskure da suka yi shi ne saba umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da suka yi kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratu Ali Imran ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين Ubangiji ta'ala na faɗa tabbas Ubangijinku ya gasgata muku alkawalinsa na alkawalin da ya cewa zai ba ku galaba da nasara akan makiyan Allah ya gaskata muku wannan alkawali idan ta husunahum bi izni lokacin da kuke saran su kuke fatattakas da izinin ubangiji wannan a farkon yaki domin mutanen makka da kawayensu sai da suka fita da suje dubu uku a yakin gudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kadai adadin abin da ya fita da shi mutum 700 mutum ɗari bakwai to a farkon yaki Allah ya ba muminai galaba ya gasgata musu alkawalinsa sun sa kafirai gaba suka ringa fatattakarsu suka ringa fatattakarsu suka zubar da kaya suka fita da gudu shi ne ya ce ya zuta husuna gumi lokacin da kuke saransu kuke fatattakarsu da izinin ubangijin hatta iza fashiltum har aka kai lokacin da wato kuka samu fashar shine zaizayewar al'amari kuka tarwatsi wata na za'atun fil amri kuka dinga jayayya game da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarnin da yi muku domin ya zaɓi gwannan halbin kibiya mutum hamsin manzon Allah ya ɗora su akan wani dutse kusa da dutsen Uhud cewa su kare su daga bayansu duk yanda al'amari ya kasance manzon Allah ya ce karku gushe ma wannan mutum hamsin manzon Allah ya shugabantar da Abdullahi ibn Shubayr to me za a yi a farkon yaƙi da aka fatattaki kafirai suka zubar da kaya muminai sai suka shagala da tattara ganima waɗannan waɗanda suke kan dutse sai suka ce a to bari mu sauka mu taya 'yan uwan mu tattara ganima abdullahi ibn jubair shugaban nasu ya ce kar ku manta alkawalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa koyaya al'amari yake kada mu bar wannan gobe suka ce a mu za mu sauka dai mu taya yan uwa mu tattara ganima suka sauka sai yan kaɗan suka rage ba su kai mutum goma ba Khalid ibn walid a lokacin nan yana tare da kafirai kumanda ne na yaki a cikinsu sai ya zagayo ta bayan dutse ya gama da waɗannan goman da suka rage sannan kuma suka sayo muminai gaba suka ringa musu ruwan kibiya a ran nan sai da aka kashe mutum saba'in daga cikin rundunar maza Allah sallallahu alaihi wasallam na daga cikin saba'in kin amin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Hamza ibn Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda shine ubangiji ta'ala ya kissanta mana hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so shine galaba akan makiyan ubangiji ta'ala ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai waɗanda suke nihin rayuwar duniya su ne waɗanda suka sauko suke tattara ganima wa min kuma yuridu al-akhira daga cikin ku kuma akwai waɗanda suke niyin yini na gida na ƙarshe ita ce aljanna waɗanda suka tabbata suka sha daga domin kiyaye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mutuwa ta cin musu akan wannan dutse ba su kusa ba wani daga cikin magabata yake cewa ban san da cewa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mai son duniya na ce wallahi sai a ranar yakin uhudu da Allah ya turo wannan sako na cewa min kuma yuridu duniya wa min kuma yuridu al-akhirah kuma sarrafa kuma anhum liyabtaliyakum sannan Allah sai ya juyar da ku gabarun su maimakon da ku kuka sayo su gaba to a yanzu sai ya zamanto an samu sunkuyan haka kuma su suka sayo mu'mine gaba Allah ya yi haka saboda wata hikima don Allah ya jarraba ku sai ce wala kada a fa'ankun tabbas ubangijinku ya muku rangwari wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke nuna mana fagala ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuskure ne suka yi babban kuskure shine saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya ɗanɗana musu hukuma ta saba umarnin manzansa daman kamar yadda ya alkawali fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ubangiji ta'ala sai ya turo sakon cewa ya gafarta musu wannan kuskure da suka yi sai ya ce wallahu zu fadlin al ubangiji ta'ala ma'abucin fadla ne ga bayin sa mu'mini a takaice yakin uhud an yi shi a shekara ta uku da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci Abdullahi dan Umar yana dan shekara 14 dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai halatta masa ba fita yaki da shekara ta dawo yakin khandak ya kasance shine ake kira gazwatul ahzab ibn umar aka sake bujurowa da shi a cikin waɗanda za su fita wannan yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta masa me yasa saboda ya kai matsayin ya fita yaki domin ya balaga wanda mun yi bayani a baya wannan hadisi malam ya shigo da shi domin kasancewar muna cikin kitabul shihad shugaba ya dace in aka haɗa runduna za ta fita fagen daga to ya binciki rundunarsa gaba ɗaya ya ga wanda ya dace ya fita fagen daga ya fita wanda bai dace ba kuma a janye shi a zare shi kamar waɗanda suke marasa lafiya da waɗanda suke dattawa ƙarfi ya ƙare da kankanan yara waɗanda ba su balaga ba da waɗanda suke masu rauni duk sai a zare su domin shi yaƙi yana buƙatar a samu waɗanda suke jarumai an gane ko don haka a nan da aka ringa bujiro da su a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya aka wuce da ibnu umar manzan Allah ya ce ku janyo shi aka janyo shi manzan Allah ya ce koma gida a wannan lokaci yana ɗan shekara sha hudu to amma da shekara ta dawo ya cike shekara goma sha biyar kenan ya balaga manzan Allah ya halitta masa ya ce yana iya fita wanda mun yi bayani a baya wato na daga cikin alamomi na balaga shine cikar shekara goma sha biyar ga namiji ko mace wannan alama ce wadda maza da mata suna tarayya duk wanda ya kai shekara goma sha biyar to alƙalami ya hau kansa sabani ga bature sai ka kai shekara sha takwas amma a musulunce shekara goma sha biyar ne ko kuma yin mafarki shi ma wannan namiji da mace suna tarayya ko kuma alama ta uku shine wato tsirowar gashi mai kaushi na gaba wannan shi ma maza da mata suna tarayya alamar da mata suka keɓanta da ita shine wato yin jinin al'ada waɗannan alamomi guda hudu su ne alamomi waɗanda suke na balaga za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث السادس الحديث السادس الحديث السادس السادس عشر بعد الأربعمائة وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النقل للفرس سهمين وللرجل سهما wato hadisi na 416 riwaya ta ibn umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasama fin nabdi wato yayi rabon ganima abinda ake nihi da annafla anan wato ganimar yaki domin ita kanta ganima ta yaki wato ƙarin lada ne ƙarin sakamako ne domin lafazin annafl wato shine aziyada ƙari kenan saboda daman shi makasudin jihadi wato mumini abinda ake bukata in zai fita jihadi ya kyautata niyya ba abinda ke cikin zuciyarsa face neman sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala da ya tana dama mayaka a gobe kiyama waɗanda suke yaƙi domin ɗaukaka addinin shi domin baya halatta mutum ya fita fagen daga don neman ganima kawai ita wannan ganima da ta samu da bata samu ba duk daya kai dai abin da kake nema sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala dan haka anan ita ganima ta cancanci wannan suna annahu kenan kari ne an gane ko ƙari ne ga lada wanda Allah ya alkawari sannan kuma ga ganima in mutum ya dawo lafiya in kuma ya samu shahada to wannan kuma ladan shi na nan wajen ubangiji subhanahu wata'ala lada cikakke damun shine burin mu ba kowa yake fita fagen daga yayi burin dawowa gida duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mazan jiya iya abin da suke buri shine mutuwa a fagen daga saboda mutuwa a fagen daga samun shahada ba kowa ba yake dacewa da ita sai wanda Allah ya masa dace don haka Khalid ibn al-Walid Allah ya kara masa yadda lokacin da mutuwa ta zo masa ya kwanta ciwon mutuwa ya ringa kuka aka tambaye shi kake ma kuka ya ce duk gumurzin da aka sha da duk dagar da aka sha ya ce gani zan mutu akan shimfiɗa a jikin shi kwa tsarin takobi kan sukar mashi ya wuce a lissafa don haka burin magabata shine samun shahada a bujin daga amma ita wannan ganima wani ƙarin lada ne wani ƙarin sakamako ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ma mu'mini amma ba ita bace ba hannunsu ma'ana ba ita bace ba manufarsu don haka kenan ganima ta cancanci wannan suna annahu shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasama fil nafli wato yayi rabon ganima ta yaki wadda wannan ganima ko da manzon Allah ya kasa ita ce ganima ta yakin Khaibar lil farasi samai duki manzon Allah sai ya ware masa kaso biyu walil rajuli saman sannan shi kuma walil rajul ne ko walin rajili sahama a to walin rajuli wato shi kuma kenan shi mutumin wanda yake kan dokin shi ma sai a ware mai kaso nashi an gane ko shi ne ya ce wato shi ne ya ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa ganima ta yakin kaibar a lokacin da ya raba wannan ganima to duk wanda yake wato doki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware masa kaso biyu sai ce walin rajuli sahaman wato na ga mutumin da shi kuma ya hau dokin sai a ware masa kashi kaso daya kenan anan abin da muke so mu gane ita rabon ganima ta yaƙi akwai bambanci tsakanin wanda ya fita fagen daga akan doki da wanda ya fita wato a kan kafarsa wanda ya fita da doki to shi wannan kaso uku ake bashi kaso biyu na dokinsa ne ɗaya kuma nashi ne shi ko wanda ya fita a kan dugadigansa ya tafi a kafarsa shi kuma kaso ɗaya ake bashi wannan wani salo ne wanda yake na kwaɗaitarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma muminai domin su tanadi doki su tanadi abin hawa domin shahadi yasa saboda kasancewar irin gudunmuwar da mahayin doki ke kawowa a fagen daga ta wuce wato gudunmuwar da ɗan kafa zai kawo saboda shi wannan doki a wancan lokaci a matsayin motar yaƙi yake gani ko a matsayin motar yaƙi yake kuma don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana umarnin cewa mutanadi wato bakin gwargwado wanda yake na ƙarfi ma'ana makamman yaƙi da kuma ababen hawa su ne kayan yaƙi a can cikin suratu tauba wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribadil khayl ubangiji ta'ala ya ce ku tana dama abokan gaba iya gwargwadon ikon ku min quwwa wato na duk wani karfi ke na duk wani makami na yaƙi ubangiji ta'ala ya ce ku tanada ya ce wa min ribatil kai sannan kuma ku tanadi shi ne ɗaure dawakai ma'ana ku tanadi dawakai ku ringa kiwata su saboda jihadi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum dan ku razana makiyan Allah makiyanku da wannan abin da kuke tanada wato na makamman yaƙi don haka ya zama wajibi akan duk wanda yake shugabantar musulmi to ya yi kokari ya tanada ya tanada ma daularsa wato abubuwa makamai waɗanda suke na yaƙi ya shirin yaƙi domin a faɗaɗa addinin Allah a ban ƙasa to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato in ya kasa ganima ta yaƙi doki kaso biyu ake fitan masa shi mahayin dokin shi ma a fidda masa kaso ɗaya na shi kenan wanda ya fita da doki yana da kaso uku wanda ya fita akan kafarsa shi ko yana da kaso ɗaya وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان ينفل بعض من, من يبعث من, من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش wato daga ibn umar Allah ya kara musu yadda yake faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yunaffilu ba'da man yab'athu min as-saraya li anfusihim khassa wato ya kasance yana ƙara ma wato wasu daga cikin wanda ya aika na 'yan samami wato manzan Allah yakan kara musu wani abu daga cikin ganimar yaki wanda ya keɓanta da su wanda wani baya tarayya da su a cikin wannan ganima siwa kasmi ahmadi da yashi banda rabuna wato runduna gaba daya domin ita saraya kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na sariya idan aka ce sariya wato wani dan adadi ne shugaba yakan ware daga cikin sojojinsa daga soja arba'in zuwa ɗari hudu su ne ake kiransu sariya idan an fita daga cikin rundunar yaƙi ake ware wata tawaga sai a tura su su kai farmaki ko kafin wannan kenan runduna ta isa waɗannan tuntuni sun yi gaba ko kuma daga nan a ware su sai a tura su wani yanki har da su kai farmaki to irin wannan 'yan samami duk abin da aka samu na ganima ta yaƙi manzan Allah yakan musu ƙarin wannan ya ce wannan abin da kuka samu naku ne ku kaɗai sannan kuma wannan runduna in aka je kuma duk abin da aka ribato har suna tarayya da sauran jama'a misali yanzu an ɗauki runduna ta yaƙi ga manufa ga garin da za a je to sai aka ware wasu soja kamar arba'in zuwa hamsin ko sama da haka sai aka tura su aka ce ku kuje ku kai hari gari kaza ko kuma ku yi gaba ku je ku kai hari kafin mu isa to waɗannan waɗanda aka ware duk abin da suka samu na ganima to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kara musu ya ce wannan abin da kuka samu naku sannan kuma duk abin da wannan runduna gaba ɗaya abin da aka samu na ganimar yaki kuma suna tarayya da su za a raba wannan wani nau'i ne na kwaɗaitarwa an gane ko domin gobe in aka ce suwa za su fita ya zamanto an samu adadin da ake bukata kai tsaye ya zamanto wasu sun ba da kansu don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da su ta hanyar wato wannan kari da aka yi domin kasancewar ita dukiya amfani na duniya ɗabi'a ce ta ɗan adam kamar yadda Allah ya ɗabi'antar da shi akan haka dan adam an halicce shi akan san dukiya kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa innahu li hubbil khairi da shadid lalle dan adam mai tsananin kauna ne ga dukiya abinda yake nihi da alkhair anan dukiya to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da mu'minai wato game da ita wannan ganima ta yaki da yake musu tsari wannan kwadama yana nuna mana shugaba shi yake da ta cewa game da dukiya ta al'umma duk abin da ya ga akwai maslaha ta jama'a to yakan iya sarrafa wani bangare na dukiyarsa a ciki kaga a nan me yasa saboda maslaha ce ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ware waɗannan manzo Allah ya musu kare الحديث الثامن عشر بعد الأربعمائة عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا wato hadisi na 418 riwaya ta abu musa ash'ari Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man hamala alaina silaha wato duk wanda ya ɗau makami a kanmu ya yi fito na fito za Allah ya ce falaisa minna baya cikin mabiyanmu ma'ana duk wanda ya ɗauki makami ya yi fito na fito da shugaba ya yi tawaye ga shugaban da al'umma ta musulmi suka masa mubaya za Allah ya ce falaisa minna wannan wanda ya ɗau makami baya daga cikin mabiyanmu a wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana cewa muminai wato ɗan uwan juna ne don haka junansu na farin ciki da murna ga abin da ya samu ɗan uwansu wato na jin daɗi da farin ciki haka kuma suna samun damuwa da jin ciwo game da duk abin da ya samu ɗan uwansu muminai na musiba don haka su muminai kamar yadda Allah ya halicce mu ya ɗabi'antar da mu tsintsiya ce maɗaurin ki ɗaya masu taimaka ma juna masu famar duk abin da zai raba kan al'umma to za a yi ƙoƙarin magance shi don haka a nan musulunci ya nuna mana duk wanda ya ɗauki makami yake famar raba kan al'umma ta musulmi to a nan a fita a yaƙe shi a ba shugaba goyon baya a je a yaƙi waɗannan 'yan tawaye wannan ya zama wajibi har sai an tankwasa su dole sun dawo sun mai kauya wanda su ne ake kira al'ura ma'ana azzalumai kenan waɗanda suka yi tawaye ga shugaban da aka yi masa mubaya don haka a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man hamada alaina silaha duk wanda ya dau makami a kanmu ya fito zai yaƙi shugaba wanda yake na musulmi manzan Allah ya ce falaisa min na baya daga cikin mabiyanmu don haka duk lokacin da aka samu daga cikin jama'a ta musulmi wasu sun dau makami sun koma gefe sun yi tawaye suna yakar shugaba shugaban da aka masa mubaya'a to a nan ya zama wajibi akan sauran jama'a su ba shugaba haɗin kai da goyon baya a fita aje a yaƙi waɗannan jama'a a gama da su ko kuma da ƙarfin tsiya a karya su sannan su dawo su ne ƙauya waɗanda aka kashe kuma in na kashewa ne a kashe wannan wajibi ne domin kasancewar al'umma ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan al'amari ne wanda yake wajibi duk wanda ya zo zai raba tsakanin jama'a maza Allah ya ce ku ɗauka kofi ku sare shi duk wanda ya zo al'amarinku a haɗe yana nihi ya raba kan maza Allah ya ce ku gama da shi don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke halitta zubar da jinin wato mutum duk lokacin da mutum yake neman ya kawo baraka a cikin jama'a ta musulmi wanda al'amarinsu a haɗe yake suna ƙarƙashin shugaba ɗaya wanda an masa mubaya a to duk wanda ya zo yana neman ya raba kan al'umma to wannan ya halatta a yaƙe shi a gama da shi don haka dai duk wani abu wanda yake na razanar da musulmi da tsoratar da shi kwata-kwata baya halatta don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani cewa kada mutum ya meka ma dan uwan shi mumini takobi a zare in ma za ka meka ka sa ta cikin gida in ya so ka meka masa amma ka hudu takobi ka meka masa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani kuma haka manzo Allah ya umarni duk wanda zai wuce cikin kasuwa ko zai wuce ta cikin jama'a tare da shi akwai kibiya maza Allah ya ce ya yi ƙoƙari ya rike wannan kan kibiyar tashi ko tare da shi akwai mashi ya rike tsinin maza Allah ya ce don kada a je ya cifi wani daga cikin mominai kaga nan me za mu iya fahimta irin wani abubuwa da ake na kuskure a yau musamman ɗaukan waɗannan ƙarafuna masu tsawo akan babur za ka ga mutum ya ɗauka yana gudu a fi sabilillahi a nan akwai ganganci game da rayuwar jama'a kuma irin wannan ya taba aukuwa kai tsaye yana faduwa wannan karhen da ya tokare wannan kin gaba ɗaya da shi da babur kin ya cilla su can Allah ya kiyaye dai babu wani a kusa balantana ya cike shi kuma nan ba da jimawa ba masu ɗaukan tala akan babur cikin dare a can ya datsu wani a kafar shi gaba ɗaya ya yanka mishi kafa kaga irin waɗannan abubuwa rashin sanin kimar jama'a ne kuma da sakaki na hukuma abin da ya zama wajibi akan hukuma ta kiyaye jinin al'umma ta kiyaye lafiyarsu duk wanda ya yi irin wannan a masa tara tarar da zai za ta sa ya shiga hankalin shi gobe ba zai yi ba in akwai wani nau'i na ladabtarwa ma a yi masa don haka maza Allah a nan ya ce duk wanda zai wuce ta masallatanmu ko cikin kasuwanninmu maza Allah ya ce in akwai kibiya tare da shi maza Allah ya ce ya rike tsinin kibiyar tashi har ya wuce cikin jama'a maza Allah ya ce don kada ya soki wani daga cikin mumini to don haka duk abin da zai zamanto akwai cutar da muminai wannan kwata-kwata baya halatta saboda haka a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya nuna mana cewa duk wanda ya dau makami ya fito yana yakar muminai maza Allah ya ce to baya daga cikin mu kenan jinin shi ya halatta dole jama'a su haɗu su fita su je su yake shi ko da za a gama da rayuwar shi don haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa yakar azzalamai waɗanda suka ma shugaban da al'umma suka masa tawa wanda suka masa mubaya'a duk jama'ar da suka masa tawaye to wannan a fita a yake su wannan jihadi ne an gane ko nau'i ne wanda yake na jihadi duk waɗanda suka ma shugaba tawaye suka ɗau makami suka koma gefe suna yakar al'umma to wannan a fita a je a yaƙe su jihadi ne duk wanda aka kashe shi a wannan yaƙi ya samu shahada shine anan kenan malamin zo da wannan hadisi الحديث التاسع عشر بعد الأربعينية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله wato hadisi na 419 riwaya ta abu musa ash'ari Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da ke yaƙi don nuna sadaukanta cewa shi jarumi ne ba matsoraci ba ne lafazin an gane ko yuqatilu shaja'atan ma'ana yake yaki yake yakar abokan gaba don nuna sadaukanta da jarumta wa yuqatilu hamiyatan sannan kuma an masa tambaya game da wanda ke yaki don nuna jiji da kai da kare kabilarsa ma'ana wanda ke yaki domin kabilanci kawai ya kare kabilarsa da aka ce haniya wato shine jiji da kai da nuna isa wanda ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u waɗanda suke na jahiliya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa izja'ala fi qulubil ladina kafaru izja'ala fi qulubil ladina kafaru alhamiyata hamiyatal jahiliya idan aka ce alhamiya shine jiji da kai kenan shine yace wa yuqatilu hamiyatan an masa tambaya game da wanda ke yakar abokan gaba wato dan jiji da kai ma'ana dan kabilanci wa yuqatilu riya'an kuma da wanda ke yakar abokan gaba wato dan nuna matsayinsa shi abin da yake so a ganshi cewa ya fito fagen daga aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da waɗannan mutane uku ayu zalika fi sabilillah a cikin su wane ne ke yaki domin ɗaukaka addinin Allah shin wanda ke yaki domin nuna sadaukanta da jarumta ko wanda ke yaki dan kare kabilarsa ko kuma wanda ke yaki dan nuna ma jama'a cewa shi mayaki wane ne a cikin su ke yaki fi sabilillah aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da amsa amsa wadda take gamammiya a cikin kalima wadda take takaitacciya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya duk wanda ya yaki abokan gaba dan kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya ma'ana dan musulunci ya daukaka ya faɗaɗa a duran ƙasa za Allah ya ce fa huwa fi sabilillah wannan shine ke yaki domin ɗaukaka addinin Allah don haka waɗancan uku maimakon su samu lada sai dai zunubi wanda ya fito fagen daga domin ya nuna sadaukanta da jarumta to wannan ba maganar lada sai dai zini me yasa saboda ibada ce ya dora ta ba a mahallin da ta dace ba shi duk wani aiki wanda yake na ibada so ake ka nemi sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala kada ka yi saboda wani al'amari na duniya don haka wanda ya fito don nuna sadaukanta da jarumta ɗayan biyu ne in ma ya samu yaban jama'a kamar yadda yake nihi ko kuma jama'ar su ki yaban shi sannan a kiyama ba ya da komai na sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan yaki ne haka shi wanda ya fito don kare kabila don kabilanci kare kabila sai ya fito yana yaki shi ma bakin shi iya abin da ya a wajen Allah subhanahu wata'ala ba shi da lada face zunubi akan wannan yaki da ya domin yaki ne na kabilanci don haka maganar cewa in fito in yi yaki don in kare kasata wannan kuskure ne za ka iya yin yaƙi don ka kare ƙasarka in ya kasance ƙasarka ƙasa ce wadda take zartar da dokoki na ubangiji subhanahu wa ta'ala a gane ko in ya kasance tsarin ƙasarka tsari ne wanda yake akan tsarin Allah ma'ana dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ne ake gudanarwa to wannan kana iya fitowa yaƙi da nihin ka ƙara ƙasarka domin ƙasarka daula ce ta musulunci amma duk ƙasar da ba ta kare dokoki na addini na musulunci to yin yaƙi domin kare wannan ƙasa baya dacewa kuskure kenan muna magana akan abin da ya shahi tsari wanda yake na shari'a shi kawai in za ka yi yaƙi in dai yaƙi ne na ɗaukaka addinin Allah to ka yi ka tsarkake niyya ka nemi sakamako na ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan yaƙi sannan haka wanda zai fito yaki domin shi ya nuna ma mutane ai duk wata harka da ake ta addini da su ake to wannan shi ma baya da sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala face azaba kamar yadda Allah ya faɗa game da waɗanda suke aikata aiki na ibada domin nuna ma jama'a domin neman wani amfani wanda yake na rayuwar duniya ubangiji ta'ala ya faɗa cewa ba su da wani sakamako a gobe kiyama face wuta kamar yadda yake faɗa a can cikin suratu yunus man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun ko mu ce cikin suratu hud ubangiji ta'ala yace man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha duk wanda ya kasance yana nihin wato rayuwa ta duniya da kawarta aiki ne na ibada amma ni kake nihi kai kawai rayuwa ta duniya a yabe ka ko don samun wani amfani na duniya ubangiji ta'ala ya ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon su a nan duniya wa hum fiha la yubkhasun ubangiji ta'ala ya ce su ba a tauye musu ladan su a nan duniya Allah ba zai tauye musu ba zai cika musu sakamakon su sai yace ulaiikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan su ne wanda in kiyama ta yi ba su da komai face wuta ita ce sakamakon su wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata na ibada a nan duniya wanda suka yi dan a gani a yabe su ubangiji ta'ala ya ce ya zube wa badilun ma kanu ya amuru duk abin da suka aikata ya baci ba lada a wajen Allah subhanahu wataala sai dai azaba kuma ba dole ba ne in kayi abu don jama'a su yabe ka su yabe ka mai yiwa ka samu ka sami yaban nasu mai yiwa ka kasa samu mutum nawa ya zo ya bayyana aiki na ibada don jama'a su yabe shi kuma su ki yabon shi ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul isra man kana yuridu la'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Ubangiji ta'ala ce man kana yuridu la'ajilata duk wanda ya kasance yana nihin magaggauciya ita ce duniya da aiki wanda yake na lahira. Ubangiji ta'ala ce aljanna da fiha ma na sha'u za mu gaggauta masa abin da muke so kenan ba abin da yake so ba. in ma yaban jama'a kake so to sai in Allah ya ga dama zai sa jama'ar su yabe ka an gane ko ba dole bane in kayi abu don jama'a su yabe ka su yabe ka sai in Allah ya so su yabe ka sannan za su yabe ka kenan wanda ya aiki don neman yaban jama'a yana iya samu kuma yana iya kasa samu aljanna lahu fiha ma nasha'u ai la ma yasha'u liman nuridu ubangiji ta'ala yace ga wanda muke nihi gaggauta yace kuma ja'alna lahu jahannama sannan in kiyama ta yi za mu keɓance masa wutar jahannama ya sulaha ita zai shiga ya ƙona a cikinta mazmuman yana abin zargi domin ya ɗora ibada ba a muhallin da ya dace da ita ba madhura kuma yana abin nisantawa ga jin kan Allah gabarin jin kan Allah sai ce wa man arada al-akhirata duk wanda yayi nihin gida na ƙarshe ita ce aljanna an gane ko da aiki kenan ita ce wasa alaha sa'ayaha yayi aiki irin aikin ta wanda ya dace da ita wani aiki ne wanda ya dace da gidan lahira shine aikin da ya kunshi abubuwa guda biyu yi dan Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan aikin su ya zamanto mashkuran wato abun godiya ne a kansa abun karɓa ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a sakau da duk wanda ya yi aiki in dai ya tsarkake niyya ya yi don Allah ya yi koyi da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama to Allah ba zai tuzartar da sakamakon ladan shi ba ko mun kankantar aikin sai Allah ya cika masa sakamakon lada akan wannan aiki a gobe kiyama shine yace wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to dan haka waɗannan mutane uku da wanda ya fito fagen daga domin kawai nuna jarumta da sadaukanta da wanda ya fito fagen daga domin kada kabilarsa da wanda ya fito domin nuna ma jama'a cewa shi ma ya fito fagen daga gaba ɗayansu waɗannan ba su da ladan yaƙi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ba ce ya zaba za Allah sai ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah manzo Allah ya ce duk wanda ya yaƙi abokan gaba dan kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya ma'ana musulunci ya ɗaukaka ya danne dukkan wani kafirci to wannan shine yake yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah kenan kaga ladabi na farko daga cikin ladabba na yaki wanda ya zama wajibi akan duk wani mayaki wato shine ya kyautata niyya ya kyautata niyya duk abin da zai yi tsaya idan Allah akan wannan ne zai musu zai samu sakamako na shahadi a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi kuma yana nuna mana an shar'anta mana tambayar malamai akan duk al'amarin da ya kuya gare mu kamar yadda a nan abu musa al'ashari yana faɗa cewa zauwa ne aka yi takanas aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya kai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ba da wannan amsa wanda a nan manzan Allah ya faɗi an tambaye shi game da waɗannan abubuwa guda uku wanda daman galibin yaƙi baya fita daga cikin abubuwan nan guda uku galibi duk wanda ka ga ya fita fagen daga in ma ya kasance wani kawai ya fita ne domin ya nuna sadaukanta da jarumta wani ko kawai don kare kabilarsa wani kuma wato don ya nuna ma mutane shi ma komai da shi yaki wani yana fita ne kawai domin neman ganima ta yaki wani domin neman ganima amma waɗannan ukun su ne galibin abin da wasu suke fita yaki saboda shi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa wato zargin wato shine kabilanci kabilanci abu ne wanda kwata-kwata baya da kyau a musulunci na mutum ya ringa jiji da kai ya ringa nuna cewa shi dan kabila kaza ne ko ka nuna kabilar ka tafi kabila kaza wannan kwata-kwata wannan bai dace ba ga mu'mine wanda maguzanci ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ta ko hafa innaha muntina ku rabu da kabilanci manzo Allah ya ce bungaci banda wari babu wani abu tattare da ita wannan musulunci da ya haɗa mu babu wani abin da za mu yi tinkago da shi mu yi jiji da kai mu nuna isa da daraja a kan ƙasa sama da wannan musulunci da Allah ya azurta mu maganar ni dan wane ne shi kan wane ne dan kabila kaza ne wannan duk mai dashi gefe ba yadda zai kulla maka agogon kiyama kamar yadda wani daga cikin mawaka wani daga cikin magabata yake cewa abil islamu la abali siwamu idza hataku bi bakrin aw tamim yake cewa ni musulunci shine ubana yace ban da wani uba in ba musulunci ba lokacin da mutane suke daga murya suna alfahari ni dan wane ne jikan wane ne dan kabila kaza ne yace to ni ba ni da uban da ya wuce musulunci musulunci shine ubana saboda duk wata daraja a nan duniya da duk wata daraja a gobe kiyama na kasancewa ga wanda ya kai dangane zuwa musulunci don haka ita wannan al'amari na kabilanci kafa ce wadda shaidani yake samu domin bata tsakanin jama'a bata tsakanin jama'a to don haka a nan in mutum zai yi jihadi kai tsaye ya tsarkake niyya ya zamanto kawai jihadi ne za ka yi shi fi sabilillah sannan mun yi bayanin cewa kenan duk ƙasar da ya kasance ta musulmi ce lalle a duk lokacin da aka samu kafirai suka zo za su yaki wannan ƙasa wanda manufarsu ku domin su dankwaje wannan musulunci to a nan jama'a ta musulmi in suka tashi suka yaƙe su to wannan matsayin jihadi yake duk lokacin da ka fuskanci ana yaƙar ka ne saboda musuluncinka to a lokacin da za ka yi difa'i ka kare kanka ka yaƙi wanda yake yaƙar ka to wannan a matsayin jihadi ne saboda ya sa kana yaƙi ne domin kalimar Allah ta ɗaukaka wannan musulunci da Allah ya azurta ku domin ya dore nan muka zo ƙarshen kitabul jihad nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك